عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikon sarayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 19 ko ga watan Rabi'in al-Awwal shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sake haduwa a wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgurun hali muna karatu cikin suratul a'rafi mun tsaya aya ta arba'in da bakwai ne ko? za mu tashi aya arba'in da takwas ne? tocin da suka yi shiru na ga hakan ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون
نعم Allah ta'ala ya ce wa nada ashabul a'rafi waɗanda suke kan wannan tudu na a'raf wanda an ce a tsakanin wuta da aljanna yake kamar yadda muka ji to za su yi kira shi a rafin nan wahiyar shirafu suri ai alfasul bayan aljannati wannan shi ne tuddan wannan katangar wato wadda ta rabe a tsakanin aljanna da wuta to su mutanen arafin nan za su kira rijalan wasu mazaje min ashabin nar daga cikin yan wuta tunda suna ganowa yan aljanna suna gano yan wuta to sai su kira daga cikin yan wuta ya arfunahum bisimahum ai mun ji cewa wato suna iya ganewa wato ana iya gane su da alamominsu dan ce wana da ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum su mutanen a'rafi za su kira wasu mazaje daga cikin yan wuta da za su iya gane su da alamunsu bisimahum ay alamatihim qalu sai su ce musu ma aghna ankum jam'ukum wato yanzu su ‘yan arafi ne za su goranta wa ‘yan wutan, in sun gansu za su gane su, wannan ai wane ne da wane da wane, duk za su gane su waɗanda suka ƙibin addini. To sai su goranta musu su ce, Ma aka na an kum jam'ukum wa makuntum ta stakbiru, taranku ko tarawarku. ai jam'ukumul mala tara dukiya da kuke ko kuma jam'ukum taronku yawanku kenan ai kasratukum bai wadatar muku da kome ba ma'ana bai hana ku shiga wuta ba dukiyar da kuka tara saboda su kafirai suna yawan yin bankama da dukiya suna nuna cewa ai mabiya annabawa kaskantattu ne haka suke yi tun zamanin annabi Nuhu alaihi salam ma naraka illa ma naraka alladhina ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadlin irin abin da suke ambatawa kenan kowane lokaci har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun an yi wa sahabbansa izgili da talauci ba za su zauna da su waɗannan ba in annabi yana so ya kore su Allah ya ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا kage sai aka rarashi annabi akan ya tsaya akan waɗannan talakawa kar ya tage idanunsa har ya kalli waɗancan da ba sa nufin Allah kullun hidimarsu shirbici ne to kullun suna yin izgili su ce ai nahanu aktsaru amwalan wa aulada to shi yasa nan aka goranta musu aka ce ma aghna ankum jam'ukum ai dukiyar da kuke tarawa ko kuma yawan da kuke da shi bai hana ku shiga wuta ba wama kuntum tastakbirun da abin da ku kasance kuna yi na girman kai ai wastakbarukum anil imani kan gare ku da girman kai ga barin imani bai hana ku shiga wuta ba wa yaquluna lahum mushirina ila du'afa'il muslimin yan arafi sai su gaya masu wadancan suna masu ishara zuwa ga masu rauni daga cikin musulmi wadanda da suke ana raunanar da su kanu yastad'afuna masharqal ardi wa magharibiha kullun ana ga cewa su ne kaskantattu su ne raunana ana musu izgili cewa ai idan sun je kiyama ma su za su samu waje mafi kyawu haka waɗansu suke faɗa to don haka sai a nuna musu kuma waɗanda suke wa izgilin a ha'ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma waɗannan mutanen su ne waɗanda kuka yi rantsuwa cewa Allah ba zai jibince su da wani jin ƙai ba akan ba za su samu canjin yanayi ba kaga nan istifhami ne amma kuma takariri ne kuma akwai taubiki akwai shamata tambaya ne aka musu a ha'ula'i siga ya zo ta ga siga to istifhami takariri ne kuma wato an tabbatar da abin da suka faɗa a ƙasamtum la yanaluhumullahu bi rahma kuma taubiki ne sai zo da siga ta zarginsu, wa shamatata kuma ya zo da siga na yi musu ba'a, yanzu ga su sun san kansu a cikin wuta, dukiyar da suka tara suna bankama da ita, ba ta hana su shiga wutan ba, yawan da suke ga suna da shi, mabiya annabawa tsirari ne, bai hana waɗancan tsirarin kuma shiga aljanna ba. Ga su a aljanna su kuma waɗancan gasu a wuta to kage yanzu amfanin mai dukiyar ta musu in mulki suke da shi yasa suka kangare amfanin mai musu yanzu kaga irin su fir'auna kenan da suke bankama da mulki irin su qarunu da suke bankama da dukiya ko kafaran adawa da suke bankama da ƙarfi ko samudawa da suke bankama da kyakkyawan wajen zama wanda suna ga iska da ruwan sama bai isa ya rushe musu ba to kaga wannan ai duk bai amfanar da su ba ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun kabe da Allah madaukaki yace wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum فما أغنى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنكم وأنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون kaga Allah madaukaki ya goranta musu wa tarattum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da aka baku khawwalnakum ai a dainakum duk abin da aka baku kun bar shi a baya akwai wanda yake tara dukiyar sa ya tafi da ita ne wanda yake tara dukiyar sa ya tafi kuma abin da mutum ya gina wa kansa shi zai samu a lahira masu hikima suna cewa wai wasu suna nasabta abiyadin zuwa ga aliyu bin abi talibin da yake ambatawa ma kana lin nafsi min baitin illallati qabla illa allati kana qabla al-maut baniha in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha aina al-muluk allati kanat musaltanatan hatta saqaha bi ka's al-maut kasiha amwaluna لذوي الميراث نجمعها ودورنا likharabi dahari na baniha maganganu ne na hikima da duk wanda zai bankama da dukiya ko ya bankama da da mulki dan adam ba shi da wani gida a lahira sai wanda ya gina kafin ya mutu duk gidan da mutum ya samu shi ya gina kayansa in mutum ya yi gini a duniya da alheri da bin Allah da imani to abin da ya gina ya zama mai kyau daɗinsa a ƙiyama zai samu gininsa mai kyau cikin aljanna amma ya gina shi da sharifa to ya yi asara in bana ha bi sharrin khaba baniha ainal mulukun lati kanal musaltanatan ina shugabanni wanda da suke da iko suna bankama da ikonsu hatta sakaha bi ka'sil mauti saqiha har sai lokacin da mutuwa ta zo mai shayar da mutuwa ya zo da kofin da yake shayar da mutane mutuwa ya shayar da su su ma suka bar mulki dukiya kuma duk abin da aka tara ta ita magada ce ko amwaluna lirawil mirathi najma'uha dukiyar mu du'a magada muke tarawa kaga mutum yana ta abin nan akan dukiya amma masu gado yake tarawa wani sai ka gama shi bai rabauta da dukiyar tasa ba tarawa ya ta yi ya zama mai gadi kenan ya yi ta tara ta shi bai yi alheri da ita ba bai yi abin da Allah ya ce a yi ba kawai ya tara yana ta gadanta kuma ya mutu sai ya baro magada tasu ce eh gidaje kuma dama ko ko ko ba a rushe maka su ba zamani zai rushe shi eh waduruna لخراب الدهر نبنيها to kaga Allah zai ce musu wataraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar abin da muka baku baki daya a baya to yanzu kaga anan wajen an zo ana musu goranta musu ana musu ba'a waɗancan da suke ga cewa Allah ta'ala ba zai shigar da su aljanna ba a ha'ula'il ladhina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmah to ga dai ‘yan aljanna, waɗannan ne kuke rantsuwa da Allah kuna cewa ai ba za su taɓa shiga aljanna ba, Allah ba zai ba su rahama ba, haka za su ƙare, to dai gashi yanayin yadda yake yanzu. Ai, kaga an goranta musu. Fakat ƙila lillazina a ƙasamtum ala adami dukhulihimul janna. Alhali, waɗanda kuka yi rantsuwa ba za su shiga aljannan ba, an riga an ce musu udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun ba wai a wadancan ake faɗa yan wutan ba wadan ana musu ishara ne waɗannan da kuke cewa ba kuna rantsuwa ba za su samu wani sauki ba to gashi su an ce musu ku shiga aljanna la khawfun alaykum ba ku jin tsoro wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba kage yanzu wai abin da turawa suke cewa my life comes last ko my love comes last wannan ya ta kyakyace maka ashe abin zai juya sai an zo da ƙarshe kuma lokacin da shi ba shi da wani chance shi kuma sai ya fada cikin wani yanayi kai kuma kana cikin walwala kaga my love comes last kenan ko Allah ya ce innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun masu laifi sai su dinga yin dariya a masu imani kagansu ustazai kagansu wanda suke wahalar da kansu kowane irin izgile aiwa masu bin Allah a ce su kai kyale su Allah talauci ne su ma yasa suke na samun abin nan da za ga su ma sun ware ai ana faɗan irin haka ko wai manyatan ya ba Allah ce talauci ne sai ba ka ji ba saboda shi adalci wai ce talauci ne sa mutum yake bin Allah a musu izgili eh innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yabhaku amma a ƙarshe fa lamarin juyawa yake fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yadhhakun amma a ranar alkiyama su masu imani su suke wa kafiran dariya kuma dariya alal ara'iki yanzurun suna kayan gadaje na karagarsu mai kyau ta aljanna suna haka suna leƙawa in sun ga dama sai su hango ‘yan wuta suna cike su kuma su kyalkyale musu da dariya su ma kuma su ‘yan wutan su gansu ba za su ga ni'imar aljannar ba idan ka ga ni'ima ma ai daɗi ka ji amma za su ga dariyar da za musu hal tuyubal kuffaru ma kanu yaf'alu Allah ya ce to mun saka wa kafirai da abin da suke yi an saka musu eh jaza'an wifaqa haka lamarin yake Allah ya ce
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله هرمهما على الكافرين الذين اتكذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجهدون
الله تعالى يتشي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة waɗanda suke wuta sai su kuwa su kira waɗanda suke cikin aljanna an afidu alaina min alma ku ɗan kwararo ku ɗan watso ku ɗan yayyafo ruwa mana a kanmu haka za su ce a ɗan yayyafo musu ruwa kaga wannan sai yake nuna cewa ashe aljanna tana ina tana bisa wuta kuma tana ƙasa kuma akwai nisan gaske a tsakaninsu ai ba za a bar 'yan aljanna su ji motsin wuta ba sai a irin waɗannan yanayin domin Allah ta'ala ya yi huce ga 'yan aljanna izgilin da aka yi ta musu waɗancan su kuma a bakanta musu rai su ga daɗin da da sun bi Allah za su samu yanzu sun haramta wa kansu sai a irin wannan instance amma ba za su ga ba za ka ji motsin wuta ba eh la yasma'una hasisa ha haka Allah ya ce motsin ta ma ba za a ji ba la yasma innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun an nesantar la yasma'una hasisa ha ba ma su ji motsin wuta din zaka ba za su ji motsin ta ba yanzu a ce nan gashi gidanka mai kyau da duk abin da kake bukata a cikin gida ta waje kuma ga hargowa abin nan injin ne injin nika ne a'a jaki ne yana kuka da wane ne zaka ji dadin walwala a gidan naka ba ka ji dadin walwala a gidan naka ba a sa ma shorudo a tako hayakin ta ya shigo maka cikin gida kana gindin bishiya kana jin dadi kai ta tari ai ai akwai matsala akwai matsala To don haka ita wuta da yake matsala ce a cikinta nesa take da inda aljanna take ba sa makwabtaka. Ba za ka ji motsinta ba. to ‘yan wuta sai su kira ‘yan aljanna su ce, An afidu alaina min alma, kuɗan watso mana ruwa mana, au min mara zaka kumullah, ko kuma daga abin da Allah ta'ala ya arzuta kuna abinci kuɗan jeho mana mun matsayi kalaci mina ta'ami na abinci, ka san za su ji ƙishirwa fa, za su ji yunwa, Allah zai sa musu su ‘yan wutan. za su ji kishirwa za su ji yunwa saboda ita kishirwa da yunwa azaba ce kishirwa da yunwa ba ai nau'in azaba ne shi yasa ka sai ka ji cike yana tafarfasa idan ana jin yunwa ko ana jin kishirwa cike ya dinga tafarfasa to su za a samu su amma dan aljanna fa shi baya jin yunwa in zai ci abinci sai dai ya ci abinci ko ya sha abin sha dan sha'awa amma ba wai dan an sa masa desperation na bukata ba amma shi ɗan wuta za a sa masa yunwa za a sa masa kishirwa amma ba masa tanadin abinci ba sai irin na azaba eh a ba su gislin shurbun min hamim irin wannan fa shine abincin yan wuta fa tashin hankali ko kamar yadda ya zo cikin hadithi inatul khabal mugunya da ɗiwa na suwaye na ‘yan wutan kuma sai a dinga ɗiba ana ɗura musu. To sai su roƙi ‘yan aljanna yanzu gaga suna bara, a ɗan watso musu ruwa mana ko kuma a ɗan basu daga abin da Allah ya arzuta su ƙalu, ‘yan aljanna sai su ce, Inna Allah harwamahuma alal kafirin, Allah ya haramta su ruwan aljanna da abincin aljanna, abin shan aljanna da abincin aljanna, Allah ya haramta su ga kafirai. ‘Yan aljanna za su faɗa musu haka, ce, Inna Allah harama huma alal kafir. Wato, wai shi ɗan wuta fa, wallahi magana mai daɗi ma ba a faɗa masa. Duk magana idan ya tambayi wani abu ko ya roƙi wani abu, ba za a ba shi ansa mai daɗi ba. ansar da ake masa mai kaushi ce za su yi magana su ce ha'ula'i aballuna fa'atihim azaban da'ifan minan nar su ce waɗancan ne suka ɓatar da su ya Allah ka musu rufin azaba tun da su ne jagororin ɓata buɗe bakin da za a yi sai a musu magana a ce likullin da'ifun da waɗanda suka roƙan da suka ce a yi ma waɗancan ruɓi to yanzu kowa ma an ruɓa masa kaga da masu yin shiru ya fi musu ko sun ce a ruɓa ma waɗancan su su zauna da falle ɗayan su ya ce a'a yanzu to kowa ma za a ruɓa masa magana ba ta yi daɗi ba za su kira mala'ika mai gadin wuta ya maliku du'ulana rabbaka liyaqdi alaina ya maliku roƙa mana ubangijinmu mana ya kashe mu ma'ana su mutu cewa don su huta da wannan azabar a tsame musu ran tsamewa na har abada da ba za su taɓa samun kuma rayuwa ba don su huta wallahi za su yi ta kira su yi ta kira hadithin annabi ya ce sai an yi shekara dubu maliku bai ansa musu ba shugaban kwamandodin mala'ikun wuta idan ya juya sai ce, Innakun maki tsuhun, ku fa masu dawwama ne a ciki, bayan shekara dubu an da aka gaya musu kenan. To shi ɗan wuta fa idan babu fa bala'i, babu rashin rabo, babu hasara kamar mutum ya san kansa a wuta. Wallahi duk hanyar da kasan an nuna maka za ta kai wuta, kiyaye ta, wuta ba wajen wasa ba ne. Allah ka tsare mu. To, ‘yan aljanna sai su ce musu, Inna Allah harwama huma alal kafirin, Allah ya haramta abin shan aljanna da abincin aljanna a kafirai. Allazi na takazu dinahum lahawan wa na'iba, wa garwatumul hayatu duniya. Sai aka ambace su da wasu sifofi guda uku, su ne waɗanda suka riƙe addininsu lahawan wargi, wa na'iban wasanni. wa garwatuhumul hayatud dunya rayuwar duniya kuma ta rude su ba sa rikon addinin su da kyau sun yi rikon sakai na kashi gare shi sun ɗauki addinin wargi ne don haskan yi ba a addinin ko su izgili a addinin ko wasu al'amura daga cikin sha'airar din sannan rayuwar duniya ta ruɗe su da za su ga hanyar da za a ta kai zuwa ga aljanna kana sai suka ga ga wata hanya kuma da za a samu duniya to za su bar waccan ɗin su tafi inda za a san duniya yanzu mutane sun ba wa duniya matsayin da ya wuce nata kuɗi an ba shi matsayin da ya wuce nasa shi ya saka idan aka hango shi ba a damuwa ta wace hanya ce za a bi a je gare shi hanyar nan hurumin Allah za a taka martabar manzon Allah za a taka sallallahu alaihi wasallam haƙoƙin musulmi za a taka haƙoƙin makwabtaka ne da zamantakewa shi za a taka a'a kowane irin yanayi ne hanyar dai da za ta kai zuwa ga kuɗi ba a damuwa wace hanya ce shi kuɗin kawai ake ake hange ana tsammani in an kai an rubke shi to shikenan duniya da lahira duk sun samu mutane suna ruɗuwa da haka wa garwatumul hayatud duniya rayuwar duniya takan ruɗe su Allah cikin ibn al-qayyim al-jawziya cikin wani littafin sa yake kawo wasu dalilai da suke nuna mutane suka rudi kansu shedan ya dinga yaudarar da su yayi rubuce rubuce akan wannan janibin da yawa kamar littafin sa al-jawab al-kafi ko al-jawab al-shafi aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wanda aka sani da adda'u wad dawa ko igafatul lahfan min masa'id ash-shaytan wannan duk littafa ne wanda suke masu fa'ida sosai da yake nuna tarko da shaytan yake jefawa mutum ya rudar da shi a hidimar rayuwar duniya a karkashin nassosi kuma zai iya rudanka ka yanzu misali sai ya ce maka ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljumu'atu ila aljumu'a as-salawatul khams wal jumu'atu ila aljumu'a wa ramadana ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna sai kawo maka wannan nassin salloli guda biyar da zaka yi tsakanin azhar zuwa la'asar la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha isha zuwa asuba asuba zuwa azhar da sallar juma'a da kai a yau zuwa wata juma'ar da ramadanan da kai zuwa wata ramadana suna kankarewa laifuffukan da yake tsakaninsu sai ce maka annabi ai gaskiya ya faɗa ko kuma ya ce ai wanda ya je shi ya aikin hajji hajjin mabrur raja'a ka yau mawaladatu ummuhu sai ce annabi fa gaskiya ya faɗa sai dinga nuna maka irin wannan nassosin shortcut amma fa zai mantar da kai ababen da Allah ya faɗa na azaba kuma zai dinga nuna maka ai Allah mun ɗaukaki gafurur rahimun ne Allah mai ahuwa ne duk irin wannan nassosin sai ya kawo maka a matsayinka na almajiri da haka abin da kake na laifin ba za ka daina ba kai yanzu dai zimmar cewa waɗancan abubuwa na rangwame gara ɓasa ɗin za su yi aiki a kanka amma waɗancan da Allah ya ce nabi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwa al'azabul alim sai mantar da kai wannan janibin. Wannan duka yana daga cikin ru'i na rayuwar duniya, wa garwatumul hayatun duniya, rayuwar duniya sai ta ruɗe su. Fagatoro biha wa lam yu'minu, suka ruɗu da ita ba su imani ba, wa zannu anna ma'taduhu min al-batil sayanfa'uhum, suka yi tsammanin cewa abin da suka saba da shi na ƙarya da ɓata da kafirci zai amfanar da su kaga mutum ya gamsu ya gamsu akan cewa shi Allah ne ko shehinsa Allah ne wani irin shegantaka ta kai wannan ilhadi kai da mace ta haife ka kai da mace ta haife ka a ce mutum wai Allah ne a ce komi Allah ne kuma wannan itikadin tun dadin haka yake dama fa har yanzu ba wai yanzu ne abin aka sani ba ai dama malaman izala suna faɗa aka ce sharri suke yi abinda bai kai wannan ma da suka faɗa an ce kala ne gashin minkir to yanzu me ba a yi ko me ya fito ma fili ko muridi ma yanzu yana cire gashin munkir kuma an riga an sani idan ka faɗa kawai yan faira da sunan shehu ba abinda ba a yi duk atrocity da aka ga dama ana aiwatarwa to kaga wannan wagarwatumul hayatud duniya rayuwar duniya ta rude su sun tsammata cewa abin da suke kayin sannan da ya bauɗe ma nassin Qur'ani da sunna zai amfanar da su qala Allahu ta'ala sai Allah ya ce fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha to fa yau mun manta da su aina turuhu natrukuhum fin nar mun basu a cikin wuta Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya mantuwa aina ƙasa ce wallahu ta'ala munazzahun an kullin naqa'is amma nan an faɗe shi ne muƙabilin abin da suka aikata irin waɗannan malaman tauhidi suka ce ba a ambatansu sai da muƙabilinsu shi ya saka ba a ishtikakin ismullahi ta'ala daga cikinsu irin waɗannan sifatu af'al ne to ba a ishtikaki misali kamar a ce khida'i a jingina shi ga Allah sai dai ka faɗe shi ba a faɗansa shi kaɗai sai da muƙabilinsa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum dole sai da muqabilinsa abin da yake tafi tare da shi nasullaha fa nasiyahum to da irin haka abin yake tafiya to Allah subhanahu wata'ala yace fal yawma nansahum kama nasu kaga shi ma da mukabilin sa ya tafi yau mun rabu da su mun manta su kama nasu liqa'a yawmihim hadha kamar yadda suka manta wannan haduwar tasu ma'ana kamar yadda suka manta cewa za su haɗu da mu a yau to yau an bar su a cikin azaba suna wanzuwa tamkar wanda aka manta da shi bitarkihim al'amala lahu saboda sun kisi aiki don tanadi ga wancan rana wa makanu bi ayatina yajhadun kuma saboda abinda suka kasance suna musawa game da ayoyinmu musun da suke in an faɗi nassi su ce a'a to a dalilin haka ne za su samu kansu a wancan mugunyar azaba da har za a dinga musu wato dandoliya ko da kayan aljanna a nuna musu su roƙa kuma a hana musu Allah ya ce wa laqad ji'nahum bi kitabi
wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wilahu يوم ياتي تعويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالهك فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الله تعالى يقول ولقد جئناهم بكتاب domin Allah ta'ala ya nuna shi adali ne babarinsu ya haka sakaka ba tare da shirya ba suka yi aiki a cikin duhu a'a walaƙad ji'inahum bi kitabin alal haƙiƙa mun je musu da wani littafi shine alqur'ani fassalnahu kuma da muka yi bayanin sa dake dake bil akhbari an kawo labarai a gaya maka ga waɗanda suka bi Allah suka yi haƙuri wajen bin Allah ga sakamakon da Allah ya musu a duniya da lahira a gaya maka ga gwagwarmaya da annabawa da mutanen kirki suka yi ga sakamakon da suka samu mai kyau. Du labarai an baka, daga labaran annabawa, da labaran ɗaiɗaikon mutane, da labaran wasu daga cikin mabiya an gaya maka labarai na kafirai da suka rudu da al'amarin duniya amma ga irin abin da ya kai su duk an ba da labarai walwa'adi walwa'id alwa'adu shine alkawari mai daɗi alwa'idu kuma alkawari na azaba duk an gaya wa mutane a cikin ƙur'ani tafsilan daki-daki Allah ya faɗa alkawarin daɗi Allah ya faɗa wanda ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya haƙuri wajen bin Allah a kayi to Allah ta'ala ya masa alkawari kuma Allah baya saba alkawari ya ma faɗa mana cikin alkur'ani waje da yawa cewa ubangijinka baya saba alkawari kuma ya faɗa alwa'id ya yi bayaninsa daki-daki cewa azabarsa fa tana yi tsanani in fa aka juya masa baya yakan yi haƙuri ya ƙyale bayi su ta abin da suke so amma lokacin da ya damke so ba sa iya kwacewa duka Allah ya faɗi wannan to da haka ashe bai bar bayinsa a cikin duhu ba Allah mai adalci walaƙar ji inahun bi kitabin haƙiƙa fa mun riga mun je musu da wani littafi shine alƙur'ani fassalnahu ala ilmin da muka yi bayaninsa daki-daki a bisa ilimi kuma hal ne min alfa'il ai fassalnahu alimi na bi ilmi mun yi bayaninsa daki-daki muna tare da ilimi kuma nan bayin namu abin da ya dace da su da abin da za su iya Allah cikin adalcinsa bai taɓa ba wa bayi doka wadda ba za su iya ɗauka ba abin da Allah ta'ala ya ce mana a cikin alkur'ani na doka to wanda za mu iya ɗauka ne abin da ya hana mu kuma kowa zai iya hannuwa ai fassalnahu mustamilan ala ilmin mun yi bayanansa daki-daki yana kuma dunkule da ilimi hudan domin ya zamanto shari'a wa rahmatan kuma ya zamanto jin kai amma fa ba ga kowa ba liqaumin yu'minuna ga mutanen da suke yin imani bihi da shi alqur'ani da wanda ya imani da qur'ani ba imanin fatar baki ba imanin da ya zo a baka dama ya burtso daga zuciya kuma yana so a cikin ɓargo gabbai suka aikata to wannan shine imani amma imanin da ya tsaya a fatar baki zuciya ba ta gama gamsuwa ba bai bi jiki ba gabbai sai suka saba abin da yake na imanin to wannan kuma fatar baki ne ba imani ba ne to da haka ƙur'ani yana zamantowa shiriya ne yana zamantowa rahama ne amma ga wanda suka yi imani da shi kawai wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara muna sassaukarwa ne cikin alqur'ani abin da yake zamantowa waraka abin da yake zamantowa jin kai amma fa ga mu'minai kawai Allah ta'ala ce wala zidu zalimina alqur'ani baya karawa azzalimai komai illa khasara sai hasara saboda the more ana karanta shi the more suna kangarewa hujja tana ƙara tabbata akan su Allah ko ba zai ce ku batattu bane sai ya shirayar da ku amma kana Allahu li yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaquna shi saka kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo mu da yake annabinmu sallallahu Alaihi wasallama manzanmu shi ne cikamakin annabawa, sai Allah ta'ala ya kawo ƙur'anin da ba zai lalace ba, littafin da ba isa canja shi ba, la ya ce hilbatil mun bai ne ya dai wala min kalfihi, tanzilun min hakimin hamid, kuma sai ya kawo shi ba shi da wahalar fahimta, ya kawo shi littafi ne wanda yake warewake, walaƙad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min muddakir wannan duka gata ce Allah ya mana to don haka tunda shirya ta je wa mutane Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wila shin akwai abin da suke dako ne kin yin imani da shin nan da suke yi akwai abin da suke dako ne kin bin koyarwar alqur'ani illa ta'wilahu face fassararsa ai ma yantaziruna illa aqibata ma fihi ba abin da suke shauraro sai dai su ga ƙarshen abin da alkur'ani din ya tuke a kansa abin da ake nufi ai wuko amma akhbara bihi suna jiran abinda alkur'ani ya ba da labari zai faru a dalilin ƙin yin imani ya faru ƙarshen al'amari kina al'aƙiba shi ne ta'awila kamar da annabi yusuf ai ya gaya wa babansa ya abaci haza ta'awilu ru'yaya min qabl haza ta'awilu ru'yaya ai kaga mafarki na yanzu ya wakana ya tabbata bayaninsa ya tabbata mafarkin da na yi a baya ru'yaya min qabl a ƙarshen surutu Yusuf ba haka ya faɗa babansa ba lokacin da babansa ya zo shi wa rafa'a abawaihi ala al-arshi fa kharu lahu sujjada baban da shi da ƴan uwan duka sai suka yi ma annabi Yusuf sujuda farko ku dama ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin kaga she waɗannan taurari guda goma sha ɗayan ‘yan uwansa ne waɗancan goma da ɗan uwansa binyamin cikon na sha ɗaya washamsa wal kamar babansa da gyatumarsa gashi kuma yanzu ya tabbata to kaga nan ta'awil da ya faɗa shine mafarki na yanzu ya wakkana to shi nan Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa ta'wila akwai abin da suke dako ne kangare ma ƙur'ani da suke yi face su ga abin da ƙur'anin ya ce zai faru a dalilin kafirci ya faru shi suke jira wasu malamai suka ce ta'awila ana nufin jaza'u kenan jaza'u takdhibihim bil kitabi sakamakon kareta ƙur'ani da suka yi to fa Allah ya ce yawma ya'ti ta'wiluhu ku sani a ranar da mai faruwa cikakken bayanin abinda ƙur'anin ya zo da shi ɗin na kamun da Allah zai makafirai to wunin da wannan zai zo shi huwa yau mulkiyamata shi ne ranar alkiyama ya ƙulun lazina na suhu min kabulu wanda suka mance da alƙur'anin a gabani suka manta da shi suka yi watsi da shi ai tarakul imani bihi suka ƙin imani da shi to za su ce kad ja'at rusul rabbina bil haqqi فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل da na sani ba ta ƙeya ƙada ja'at rasulun rabbina bil haqqi za su ce lallai haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya shin imanin da aka yi shi a ƙiyama zai amfani kai bari ta ƙiyama rana ma in ka jira kana duniya mutum bai yi imani ba sai da ta fito ta yamma ya ganta kwarai kwatan gata ta yamma tukunne ya dawo ya yi imani ya zama mutumin kirki ba zai amfanar da shi ba yau mata'ati لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا تبلنتنا إيمان da zai a kiyama imani fa sai da azabar Allah ta zo baya amfani fa wai sai da Allah ya kamu tukunna sai ai imani a Allah baya san wannan imanin kaga bai karbi na fir'auna ba dan bai yi ba sai da ya jira kamu ya zo dan an kama sai kuma yayi sai Allah ya ce bai so wanda yake iya shege sai da ya zo zai mutuwa ya zo mutuwa ya ce zai tuba Allah ba zai karɓi tubarsa ba fa idan kafiri ne sai da ya zo zai mutu tukunna ya ce ya yi imani na mafa Allah ba zai amsa ba wale su taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walallazina yamutuna wa hum kuffar to kaga a kiyama Allah ya ce, Ku sani ran da wannan fassarar za ta zo, mai aukuwar za ta auku shi ne ranar alkiyama, to waɗanda suka ƙi amfani da ƙur'ani ba su imani da shi ba za su ce, Ƙajja a Rasul Rabbina bil haƙƙi, haƙiƙa manzannin Ubangijinmu sun zo da gaskiya, fa hallana min shufa'a shin muna da wasu masu ceto, fa yashfa'ulana da za su yi mana ceto, au nuraddu ko kuma in har ba masu ceto, ko za a iya maida mu duniya fa na'mala ghayra allazi kunna na'mal mi irin aikin da ba shi muka yi a baya ba ba a maida mutane baya kuma wani go Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun bi an nuwahhida Allah wa natruka shirka zamu kadaita Allah zamu daina shirka fa yuqalu lahum za a ce musu la ba za a maida ku ba kuma ba masu ceto qala ta'ala sai Allah ya ce kad khasiru anfusahum hakika kaga aka kawo shi da ta hakiki kad khasiru anfusahum hakika sun yi asaran kawunansu ai saro ilal halaki dan sun jefa ta zuwa ga halaka wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kagawa kuma min da'awar shirki na da'awar da suke akwai mai tarayya da Allah da zai cetar da su yanzu ya bace musu ba za su ga kowa ba ba mai ansawa ina masu ceton nasu wa zai ansa in sun waiwaya suna neman wanda suka musu zakin bakin ba za su gansu ba wa dalla anhum ma kanu yaftaru don haka kaga tun anan duniya Allah subhanahu wataala ya mana gargadi anan ya kamata mutum ya gyara yayi hakuri a irin wannan rayuwar da take kuntatacciya da ba ta da yalwa ya bi Allah ɗin insha Allahu sai ya more kuma kiyama ba'da intihai ad-dars min khalq al-insan bayan da aka kammala darasi na halittar dan adam da abin da zai zo wa ma ya'udu ilayhi amruhu da abin da al'amarinsa zai koma gare shi yantaqilu siyaqu ila aradi ma fi malakuti samawati wal ardh siyakin kuma sai ya ciru zuwa ga bujiro da abin da ke cikin sammai da kasai mulkin sammai da kasai liyarudda albashara bani adama ila rabbihim domin ya maida ‘yan adam su koma zuwa ga ubangijinsu allazi khalaqa hadha alwujuda wanda shi ya halicci duk abin da ka gani liyad'uhu tabarruan wa khufiya domin su kira Allah suna bauta masa cikin kankan da kai cikin rusunawa wa inabatan wa khushu'a suna masu komawa zuwa gare shi suna masu kuma jin girmansa a cikin zuciya shine khushu fa qala ta'ala sai Allah ya ce
inna rabbakumullahu alladhi khalaqas إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه هفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تدرعا وكفيا إنه لا يهب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
الله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام للي أبنجزن كشيني الله الذي خلق السماوات والأرض وان دي على جسمين da ƙasai. Fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida min ayyamin duniya daga kamar duniya wato kwanakin duniya. Ai fi kadar ha cikin gwargwadon kwana shida na duniya. La'annahu lam yakun samma shamsun domin a wannan lokacin ai babu rana da ita ake ganewa wuni kuma. To a gwargwadon kwanaki shida na duniya Allah ta'ala قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين kaga cikin siyakin wannan ayoyi Allah madaukaki ya ambaci cewa ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu kuma ya jejjefa mata duwatsu ya san sanya mata fertility ɗinta yadda za ta iya tsirar da abu shi ma a cikin kwana biyu sannan Allah ta'ala ya nufi halittan sama ita ma ya halicce ta a cikin kwana biyu kaga kwana shida kenan to mana yace min ayyamin duniya ai fi qadar hali annahu lam yakun thamma shamsun walau sha'a inda Allah ta'ala ya so ya ga dama la khalaqahum fi lamhatin sai halice su a cikin kiftawa daya inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun in Allah ya ga dama a kiftawa zai halicci sama da ƙasa shi ya saka su kafirai sai suka ce wai da Allah ya halicci sama da ƙasa a kwana shida kwana na bakwai kuma sai huta shi ya saka su ma suke hutawa a kwana na bakwai a yi tukadin kirista ranar ladi ne ya huta to sai suke hutawa ran ladi a yi tukadin yahudu ranar asabar ne ya huta sai suke hutawa ran asabar to Allah ya kareta su walakan khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub ba wata wahala ya ta shafi Ubangiji a cikin kwana shidan ba wai don saboda wahalar aikin ne kai har kwana shida ba Allah ya yi haka ne saboda hikimarsa nan ma ne ce wal'adulu anhu barin halittan sammai da ƙasai a cikin ƙiftawa da Allah ta'ala ya bari da yi ba da ta'alimin halƙahu a tafabbuta saboda Allah ta'ala ya koyar da halittarsa tabbatuwar al'amura ne daki-daki wasu malamai sukan ce litta'anni ya nuna musu bin abu cikin tsanaki karkai rashin zuwa ga abu abin shi sannu-sannu-sannu-sannu kuma domin Allah ta'ala kamar yadda ibn kafir yake cewa wa anna li kulli shay'in indahu ajalan saboda kowane abu kuma yana da ajali shi yasa Allah matsaukaki bai gaggauta ma kafirai yi musu ukuba ba don a gane haka halittan sama ya yi shi cikin kwana shida saboda a nuna kome na da ajali wannan hikima shi ne ya sanya kafirai idan suna yin abu Allah baya kama su nan take sai jinkirta musu har sai sun je kiyama wani lokaci ne in ya ga dama sai ya kama bawa a lokacin da ya aikata abu instant ma wani kafin ya kammala abun ma an kama shi wani kuma bayan ya yi a kama shi wani kuma sai Allah ya bashi eh inda misali a ce kowa in ya laifi kama shi ake an shiga uku ai an shiga uku to Allah ta'ala ya ce thumma stawa 'ala al-arsh sannan sai Allah ta'ala ya daidaita akan al-arshin sa istiwa'an yaliqu bihi ko eh thumma stawa 'ala al-arsh sannan sai Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi. Istiwa'i yana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin Al'ur'ani. Nan idan aka ce, Istawa ala, ba ya ɗaukan wani abu sai istiwa'in da Allah ya kan al'arshi. Ana nufin daidaito akan wani abu ne. Tushe saka idan ce, sun mastawa alal arshi ba ya ɗaukan ma'ana in banda daidaito a kan al'arshin amma wani irin daidaito sai ya ce istiwa an yali kuɗi daidaito da ya dace da shi kaga muƙabilin wannan shi ne kamar yadda Allah ya ce fasta galaba fastawa ala suƙi da yake siffanta sahabban annabi fasta galaba fastawa sai aka ce ala suƙi shi ba ya ɗaukan wata ma'ana sai irin wannan al'istiwai ala shai'i, to haka lamarin yake. In kuma aka biya masa ne da ila, to wannan kuma yana nufin alƙasdu ne kamar yace sun mastawa ila sama'i huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawati in kuma haka yazo shi kawai maskarinsa to yana nuna cika ne kamar yadda aka ambata dangane da annabi Musa falamma balaga ashuddahu wastawa shi ace na hukman kaga ya kai ƙarfinsa kenan ya kai kamalarsa wannan duka akwai yadda malamai suka kakkawo a cikin tafasir cikin wani littafi abin nan mu'jamu alfazil qur'an mujalladi biyu ne tsofan littafi ne duka irin wannan ma'anonin da malaman tafsiri suka kakkawo kowace kalma ga ayar da ta zo haka suka tara littafin kuma ba mutum ɗaya ne ba lajina ce suka yi lajina daban-daban daban-daban suka yi aiki a kansa duk da akwai 'yan kurakurai a ciki to amma dai yana da fa'ida kwarai da gaske wajen ba wa mutum ya san alfazul qur'an a nan ga ma'anar da ta zo amma a wani waje ta zo da wani ma'ana daban To don haka nan da Allah ta'ala ce, "Sun mastawa alal arsh" baya ɗaukan wata ma'ana sai wannan, istiwa'in Ubangiji akan al'arshi abu ne wanda yake sabitin bil Qur'ani was sunna. Wasu ne suke cewa wayin aka ce, Allah ya daidaita akan al'arshi an yi ma Allah makani. To shin, da Allah, da kai bawa ɗan tsugudi, wa ya fi sanin Allah? Da Allah ɗan kansa, da bawa ɗan tsugudi wane ne ya sanin Allah ɗin, Allah shi ya fi sanin kansa, haka ne ko? To don haka Allah ne ya ambata ma kansa haka, shi ya samu gabata iya abin da suke faɗa ce an maruwa kama ja'ad bila ta kayifin, wala ta atilin, wala ta shbe. Duk malamai magabata haka suka faɗa, Muhammad ibn Shihab kai dukkansu imam ahmad bin hanbal imam malik kafinsa duk abin da suka faɗa kenan irin wannan ma'anar in aya ta irin wannan ayatu sifat ta zo haka zaka faɗa amma kai kokarin cewa ga yadda abin yake nan kuma kinibibi ne ba wanda ya saka ka ce za ka yi tambaya yaya abin yake bid'a ce ba a ce ba don ba a taɓa tambayan annabi ba kuma ma'ana ce wadda an san mai ma'anar take nufi don haka idan aka ce istawa waɗansu suka ce istaula waye ya ce su faɗi haka waye ce su faɗa sun yi koyi da yahudawa ke don aka ce su ce hiddatun suka ce hiddatun na aka ce istawa su kuma suka ce istaula kaga can sun ƙara harafin nunun nan sun ƙara harafin lamu abinda ibn al-qayyim ya musu raddi kenan cikin nuniya ko نون اليهود ولام الجهميم هما في وحي رب العرش زائدتان أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وقا وقا وزاد اللام للبهتان وانشان سنكار نون وانكم سنكار لام ba wanda ya sa su. Sun mastawa alal arshi, sannan Allah ya daidaita a kan al'arshi, kuwa fi lugata sirrul mulki. Shi al'arshi idan an ambace shi, a lugar larabci dai dama ya riga, shi yasa Imam Malik da aka tambaye shi wani ya ce, Ar-Rahmanu alal arshi stawa, wa kaifa stawa, sai sai ga Imam Malik idansa ya yi ja, sai sai ga fuskarsa ta murtuke, sai sai ga jikinsa yana karkarwa. sai sai ga zufa tana zubowa a kansa sai ya sunkuyar da kansa aka dade bai ce komi ba hankalin kowa ya tashi ya ji wata tambaya da bai taba ji an yi ta ba ba a taba gaya masa magabata sun yi wa annabi ba me yasa ka wani zai yi ta sun fi magabata san ilimi ne sun fi magabata sanin luga sun fi magabata duk abin da yake na nagarta ba su kai su ba to sai ce al'istiwa'u ma'alumun. Kalmar istiwa'i dai mun san ma'anarta a larabci, wal kaifu majhul ya ubangiji yayi nasa bamu sani ba wal imanu bihi wajibun yadda da shi kuma dole ne wasu'alu anhu bid'a kace zaka tambaya kai kuma kai karambani kai bid'a abinda wasu basu taba yi ba sai ƙara da cewa ma araka illa rajula su ina ganin kai mutumin banza ne kana son kawo mutane shubha a ka'idan ilimi idan mutum yana zaune sai ya cika yawan tambayoyin da yake so ya kawo shubha sai ga yan agaji ku ce a fita da shi imam malik yace ku yi waje da shi akwai wanda shi zai zo tambaya yake so ya ta yin tambaya dan ya ruda karatu ya ya burkita ya kawo shubha a mutane to irin wannan cewa ake cewa a yi waje da shi imam malik sai ce ina ga kai mutumin banza ne ku fita da shi almajirin suke ce to malam ya ce tashi ka fita to shi yasa nan malam ya ce huwa fi lugata sirairul mulk ayan ambata a can an ce wala harshin azim ko cikin surutun namli alhuda huda ya gaya wa annabi sulaiman labarin bilqis inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim walaha arshun azim ku gabe da ya ambata walaha arshun azim amma fa bai kawo shi da mu'arafa ba walaha arshun azim tana da wani irin karaga mai wani irin girma kaga sai ya kawo shi na kira amma a gaba mai Allah ya ce Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh ويعلم ما يسرون وما يعلنون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب الأرش العظيم sai kawo shi da mu'arafa a bambanta nasa da nata to shi yasa nan sai aka ce huwa fil lugati sarairul mulki shi yasa imam malik yace al istiwa'u ma'lumun to nan al arsh abin da ake nufi shi sarairul mulk wal muradu bihi huna al jismun nurani al murtafi'u ala kulli al ajsam to wal muhitu bi kulliha al arshi yake mai yake waye kome wannan tabbataccen batu ne kursiyu ma yake waye kome wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kuma hadisi ya yi na al arshi kuma yake waye kursiyu أي استوى عليه الله عز وجل بنفسه حقيقة استواء يليق به تعالى Allah ta'ala da kansa ya daidaita kan al'arshinsa amma ba musan ya daidaitansa yake ba irin wanda ya dace da shi, laisa ka mitlihi shay'un wa huwa samiul basir. Ba a cewa wai in an faɗi siffar Allah kai kuma kwakwalwarka ta kwatanta. Shi ya saka a lokacin da mutum ya zo shi yana bauta ma Allah sai, Allahu Akbar zai sallah. an ce ka halarto da girman ubangiji ko sai kuma zuciyar mutum mutum sai yana halarto ai ga ubangiji din nan a zaune akan al'arshin sa mutum yana bauta masa yana masa sujuda to fa gunkin sai bautawa zuciyarka ba za ta saka mai ubangiji ba annabi rahama da yafi kowa daraja ma bai ga Allah ba haka hadisi ya tabbatar Abu Dharr al-Ghifari ya tambaye shi hal ra'aita rabbaka kaga ubangijinka lokacin da ake ta mukaddama wasu suna cewa annabi da ya miraji ya ga Allah ummul mu'minin tana cewa duk wanda ya ce annabi ya ga Allah yayi ma Allah kage fahimtar ta ta faɗa da ilimi amma shi wannan sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal ra'aita rabbak kaga ubangijinka sai ya ce nurun anna arahu sai ya ce haske ne yaya ku zan gan shi ba yana nufin Allah ɗin ne haske ba nan yana ambatan cewa shamakin da ya kange ba a ganin Allah haske ne shi saka a watar wayan sai ya faɗa ƙararai ce ra'aitu nura na ga dai wani haske wannan hasken shi ne shamakin da ya hana ba a ganin Allah irinsa ne Allah ta'ala ya bayyana wa annabi Musa lokacin da ya ce rabbi arini anzur ilaik yace lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istakara makanahu fa sawfa tarani to don haka daidaito da ya dace da ubangiji Allah yace yugushil laylan nahara Allah shi ne ke lullubewa wato dare da wuni ya tulubuhu hafifa washamsa wal kamara wan nujuma musakharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin nan za mu tsaya in mun ci gaba ma ba za mu ƙara ayar ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladamun da muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum